بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيها الله سبحانه وتعالى هديات كدر تامن حكوى أولا يمتنا أصبر a yau na uku watan uku shekara ta 1446 hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aiwa hudu ga watan uku ke na rabi'u da awwal wanda ya dace wa bakwai in watan tara miladiya na 2024 za mu yi darasi na tara insha Allah ta'ala a cikin littafin fadlul islam na shekul islam muhammad ibn abdulwahab allah ya rahama a gare shi muna cikin babi da ke magana a kan wujubul dukuli fil islami wajibcin shiga cikin musulunci gaba daya sannan kuma da barin duwan abin da ke ba musuluncin bane ba malam ya bude wannan babi da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kaffa Allah ke kiran masu imani cewa ku shiga cikin musuluncin nan gaba ɗayan ku duk abin da ke addini ne ku tsaya tsayin daka ku hudda duk wani abin da ke son rai ne ku bi haƙiƙanin addinin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi sannan muka karanta fadar shi subhanahu wata'ala alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu shin baka da labari game da mutanen da suke raya cewa sun yi imani bima unzila ilayka da abinda aka safkar a gare ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wama unzila min qablika sannan da abinda aka safkar kahin ma zawwanka kaga annabi Allah yace yazrumuna suna rayawa ashe ba gaskiya suke ba wajibin mutum musulmi ne shiga addinin gabaki daya a darasi na ƙarshe mun tsaya daidai inda Allah subhanahu wataala yake ambata cewa idan suka tashi yin hukunci kuma suna hukunci da wani abu na daban wanda ba Allah ya saukar da shi ba wanda kuma aka muka alƙawarin matashiyar karatu miye hukuncin aiki da wani abin da ba Allah ba ne sabkar da shi fauzanun fauzan ɗaya daga cikin malaman da suka yi sharhin wannan littafin fadlul islam sharhin nashi ya mushi suna i'lamul anami bi sharhi kitabi fadlul islam sai yake cewa annal hukma بغير ما أنزل الله تعالى يكون كفرا yace hukunci da abinda hukunci ba da abinda Allah sabkar ba yana zamantowa kahurci a cikin hali kamar haka abu na farko idza jahada al-hakim ahaqiyyat hukm Allah wa rasuli idan mutumin da zai yi alƙalanci yayi hukunci sai yake ga cewa yanzu ana cikin wani zamanin da ba hukuncin Allah da manzo bane ya kamata a yi na demokradiyya ne ya kamata a yi kuna makamancin wannan wannan yana hukunta wa mutum barin musulunci jumla ta tafsira duk mutumin da ya yarda cewa a yanzu da ake ciki ba na Allah bane ya kamata a yi kenan Allah mai gare shi matsala ko kuma bai dace ba da wannan lokacin to wannan yana hukunta wa mutum kafirci Allah kiyaye hali na biyu idza taqada al-hakim anna hukma ghayrillah musawil li hukmi Allah ta'ala mutumin da zai alƙalanci ko zai yi shari'a ko zai yi wani abin da yake aiki da doka sai yake ga cewa hukuncin wani Allah yana daidai da na Allah ko ai wannan ko ai wancan san ma kal ɗaya ne ta wani shi makafirci ne kenan ka yarda akwai wata shari'a da take tsara game da shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala alhali babu wani abin da yake daidai da hukuncin ubangiji subhanahu wa ta'ala hali na uku إذا اعتقد الحاكم أن حكم غير الله أفضل من حكم الله إذا متم يرد cewa hukuncin wani Allah shi ya yi cancanta akan hukuncin Allah wannan kafirci sannan kuma haka idan taqada al-hakim anna hukma ghayri Allah laysa musawin li hukmi Allah wala afdal min hukmi Allah walakin ja'izun misali mutum ne ya yarda cewa babu wata shari'a da take daidai da ta Allah ya yarda wannan sannan kuma ya yarda babu wata shari'a da take da fifiko akan ta Allah ya yarda wannan amma matsalar shi yana ga cewa hukuncin wani Allah ma ai ya halatta ba wani abu bane ba kenan yayi mi a fakaice ya mai da Allah gehe ya tura da wani Allah subhanahu wataala waɗannan halat ɗin da wasu halat makamantansu wanda malamai suka ambata suna hukumta wa mutum kafurta da barin musulunci game da abin da ya shahi hukunci da wani abin da ba ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da shaka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya rage kuma idan ka ɗauke misali yanzu daga an taɓa kai na za ka eh za ka je ka kai ƙara inda za ka kai karar da ba ta zai maka ba Allah ya ce mazalla ya ce to mai hukuncin haka malin ce wa ya kunun hukum bi ghairi ma an zana Allah kufran asghar idan hakama alhakimu bi ghairi ma an zana Allah ma'a i'tiqadihi anna hukma Allah wa rasulihi huwa alhaq واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى idan mutum ya yarda cewa na Allah shi ne doka dokar Allah ita ce doka hukuncin Allah shi ne hukunci sai ya je ya yi hukunci da wani abin da ya yarda har a cikin kokon zuciyarsa cewa abin da ba daidai ba ne ba na Allah ne daidai to wanda suna kira shi da suna kufran asghar karamin kafirci wanda bai cire ka daga cikin musulunci to banda wannan kuma halin da mutum zai shiga a hukumta ko a lazumta mushi yin hukunci da wani abu na daban wanda ba Allah safkar da shi ba a halin babu yadda za ka yi sai zama to hali ne na zarura hali ne na babu yadda za ka yi to irin wannan hala ko kuma abu ne wanda yake sananne a cikin addinin Allah idan ɗan adam wani abu ya guzuro shi ya zamanto babu yadda zai yi da wannan abu bakka da wani ƙarfi ko dubara a kai to wannan dan an yi baka hukunci da wannan ba laifi ba kai a wajen Allah ubangiji subhanahu wataala ya ambata a cikin suratul isra'i cewa duk mutumin da ya kafirce wa Allah subhanahu wataala ko yayi wani lafazi na kafirci amma ba zuciyar shi wa qalbuhu mutma'innun bil iman zuciyarka tana cike da imani ina ne ake samun matsala walakin man sharaha bil kufri sadra mutumin da dama kirjin shi a buɗe yake kan kafirci to idan ya kafirci wannan kafirci ne amma mutumin da mumuni ne aka matsa maka aka tilasta ka ko kuma kasance kanka a cikin wani system wani tsari wanda babu yadda za ka yi sai kai hukunci da abin da ba Allah sabkar da shi ba akan zarura kuma tsakaninka da Allah ka san zarura ce to wannan ba zai zamanto maka wani aibi ba ko tasgaro a cikin imaninka ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama an kama shi an takure shi aka ce ai sai ya zagi manzala sallallahu ya zagi allah sai yi ya zo wajen manzala sallallahu yana kuka manzala yake cewa me ya faru ya faɗi wa manzala ga abin da aka yi sai manzala ke ce mashi fa'in adu fa'ud in suka sake tilasta ka ka sake maimaitawa amma ai zuciyarka tana da cike da imani daga kenan babu wani abun daga wannan abun da yake kanka dai wajibin ka ka yarda a cikin zuciyarka ta hukunci Allah shine hukunci sannan kuma ka rika zaman jiran dakon Allah subhanahu wataala ya ka lokacin da za a yi shari'a da littafin Allah da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabanin dokar duk wani wanda yake ba Allah da manzon shi ba babu abin da zai zaunar da dan adam lahiya in ba dokar Allah duk abin da zaka doka na wani doka wanda ba Allah ya yi ta ba tana cike da abubuwan suke na kusakurai sannan kuma suna ma wani lokaci wani ingiza mutumin da ya kasance yana laihin akan ya je ƙara yin laihin dokoki na ƙasa da ƙasa da sanin mutuncin ɗan adam ko ƙare haƙƙin ɗan adam kaga digga waɗanda ya kamata a kula da su ba za a kula ba sai mutumin da yake mujirimi maɓannaci a cikin al'umma shi ake ba kariya a ce ai an je an gane cewa gidan kaso kaza da ake tsare mutane akwai cin zarafin bil adama cin wane ne yau suka suka aikata abin da ba daidai ba kuma sannan don mi aka hukunta cewa a ka a tsare su an kama ka da kayi laihi a maka hukuncin da za a maka kawai a yi da ta zama guda a hutu matan ka shi kenan amma mutum ne yake laihi sai a zuwa ɗauke shi a kayi shi a ajiye shi a rika cida shi da kuɗin al'umma sannan a ɗauko wani kaso na jami'an tsaro a bashi saboda su rika gane shi karya gudu kuna makamancin wannan to ainihin allah mara huta kaga sha nan biya nan ne an kawo mutum ya yi sata satan da ya kai abin da za a cire mashi tafin hannun shi sai a cire ta kai tsaye a fage shi shiga harkokin shi babu wani wani ya gade shi ko kuma wani rika cida shi ko da makamancin wannan to ala ayi wajibi ne mutum mai imani duk yanda abubuwa suka rikirkice a yau bal hasali ma ayi magana akan cewa shari'ar Allah ake so ita kanta wannan magana ana gama kamar wani tare zaune tsaye alhali duniya tashi ce bayin nashi ne komin nashi ne alalahul hukumu hukumci nashi ne al'amarin hukumci ma kuma nashi ne amma sai wani ruwa ya yi maɗaukiya a kan cewa ainihin allah tarzoma da kuna makamancin wannan allah kiyaye za mu tashi inda malai ke cewa wa ƙaunuhu ta'ala faɗar shi maɗaukakin sarki allah ya ce innan lazi na farraku dinahu kaga waɗanda suka rarraba addininsu suka rarraba shi suka karkasa shi wa kanu shi'an suka zamanto kungiya kungiya ko jama'a jama'a shi'an firaqan wa ahzaban yani kungiya kungiya suka cuccuru Allah ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam lasta minhum fi shay kai game da waɗannan mutanen kai baka ciki tare da su a cikin komi ba kai ba su waɗanda suka rarraba addinin su suka daddatsa shi suka zamanto kawai kowa da'awa yake akan cewa gana shi shine na kirki alhali ya san cewa son zuciya ne ba Allah bane ya umarci da haka ba karantarwa wace ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke zargin ma'abucin son zuciya daga cikin kaburai da waɗanda suke ɗan bid'a da duk wanda zai zo da wani abin da yake wajen addini a yau shi ake samun rabuwa tsakanin mutane a lokacin da wani ya ce zai kirkiri wani abu za ka kawo wani abu saɓanin abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kaga baka so a zauna lahiya ba idan ka ce tunaninka ne ko anguwarku ce ko garinku ne ko kazanku ne to ai addinin allah ɗaya ne sannan kuma wannan addinin yana da kariya ta kowane ɓangare aka sabkar da ƙur'ani mai girma a matsayin cewa ga abin da za a yi aka aiko da manzo ya yi bayanin ƙur'anin nan don a gane cewa ga yadda za a tabbaka ƙur'anin kuma sai ya zama to ka zo da wani aiki ba ƙur'ani ba hadisi kuma ka ce shi ma daidai ne ta wata hanya kaga ka so ka yi mi ka raba kan al'umma to shi ne malai yake cewa a nan hadhihi al-aya tadullu ala dhammi ahli al-ahwa'i min al-kuffari wa ahli al-bid'i alladhina farraqu dinahum shi'a wanda suka rarraba addinin suka zamanto jama'a jama'a kungiya kungiya yace fa haula illam yadkhulu fil islami jami'ahu waɗanda ba su shiga cikin musulunci gaba ɗaya ba duk mutumin da ya shiga cikin musulunci gaba ɗaya to babu zancen bid'a ba babu zancen ni ga abin da nake gani ko ga abin da muka ga ana yi ko na makamanci a miye Allah yace mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata wannan shine addini wa innama tabau ahwa'ahum sun bi dai soye-soyen zukatansu ne fa'ankar Allah azza wa jalla alaihim sai Allah ya musu inkari ya ce musu mi sai ce lasta minhum fi shai ba kai ba su annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ashe wannan bai isa ba jan kunne game da duk mutumin da zai kirkiri bid'a da suna addini a ce yau ga shaida daga ubangiji cewa ya barrantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da tahiyyar da kai kake yi lalle kana bauta wa Allah kuma a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ba kai to wani irin bauta Allah za ka yi da haka wajibi ne mutum ya ma kanshi da kanshi wa'azi يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم بريء من هذا لأن دين الله واحد cewa Allah mai girma da buwaya yayi barrantar da manzo Allah game da duk mutumin da zai kawo son zuciya a ciki ya rarraba al'umma ya karkasa su saboda son zuciyar shi da abin da ya shahi manuhohi irin nashi na rayuwa mi Allah yace mi manzo Allah ya faɗi ba ruwan shi da wannan a shi mi za a yi wanda tahiyar shi ce shi da haka za a ɗauke shi a matsayin ma kamar wani gidi ne abin da ya ce shi ne addini abin da bai hudu kuma ba addinin ba ne ba kuma sai tsoro almajiran shi akan wannan in dai malam wani ya ce ka za magana ta ƙari a wajibi ne ga dukkan mutumin da zai karantar da bayan allah ya karantar da su a littafin allah da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an bauta wa allah tun kafin kai ka zo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yahudawa suke cewa a mun gane ashe so ne kake mu zamanto muna bauta maka Allah ce a babu wani manzan da muka aiko a bankasa gaba daya wanda yake da a haƙiya ya zo ya ce wa mutane ku bauta mini ku bar Allah subhanahu wataala babu wannan ashe bauta ana yin ta ne ga Allah subhanahu wataala shi kadai Allah ya ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahida ku sani wannan al'ummata ko kuma wannan addini naku addini ne daya-daya Allah ce wa ana rabbukum fa'budun Allah ce ni ne ubangijin ku bauta mini addini kuma ɗaya ne babu zancen wannan su ne kaza wannan su ne kaza wannan su ne kaza wa hizbullahi wahidun kuma ƙungiyar Allah ko tahiyya Allah ɗaya ce Allah ce ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihuna Allah ce ku saurara waɗanda suke 'yan tawagar Allah 'yan runduna ta Allah subhanahu wata'ala waɗannan su ne masu cin nasara Allah ce wa anna haza sirati mustaqiman sai ce fattabi'u kaga ta sirati tafarki na hanya ta daya daya ce ashe ba diyawa bane ba amma an zo an rarrabu an cuccuru an daddatsu wannan yayi can wannan can yayi can wannan yayi can Allah ce wala tattabi'u subula kar ku bi kankanan hanyoyi fatafarraqa bikum an sabilihi sai su raba ku game da hanyar Allah subhanahu wata'ala a nan malam ya yi wata magana fauzanul fauzan yake cewa wa inna ma ya sulul ana ya ce abinda yake afkuwa a yau minin kisamin musulmi na ila jama'atin wa ahzab na abinda ya shahi rarrabuwar al'ummar musulmi zuwa ga jama'a jama'a ƙungiya ƙungiya kullun ya duɗu ila jama'atihi wa hizbihi kowa yana kira zuwa ga jama'a shi ya kira zuwa ga ƙungiyar shi wa yudallilu al-ahzab al-ukhra sai ce duk wanda bai bi ni ba bacecce ne kaiwa wa yantaqisuhum sannan yana nuna cewa duk wata tahiya wadda ba tashi ba tahiya ce wadda akwai tasgaro a cikin ta mal yace hadha la yajuzu bainal muslimina baya halatta tsakanin musulmi a samu waɗannan rarrabuwa wane ce kaza wane ce kaza bal huwa min umuril jahiliya ya ce bari iya daga cikin al'amarin mutanen jahiliya ma a nan a cikin littafin masarar jahiliya da makaranta a nan daga cikin gaban malin ya ambata cewa iya daga cikin ɗabi'ar mutanen jahiliya rarrabuwa kuma kowa ya rika nuna cewa nashi shi ne daidai na wani ba daidai ba ne ba alhali idan magana za ka yi akan addini babu maganan wani magana na cewa abu kaza addini ne abu kaza ba ba addini ba ne ba in kuma wanda ya ce addini ne to hatu burhanakum in kuntum sadiqina zo da dalilinka abu ne mai sauki mas'ala ce tana da sauki kwarai da gaske fi ghayatil basada idan ka ce abu kaza addini sai ka zo da dalili sannan abin da yake wajibi akan mutum musulmi ya waye akan shi idan mutum ya ce aiki kaza akwai lada to ana bin shi bashin aya ko hadisar suka ce akwai lada idan abu kaza ka ce bautan Allah ne to ana bin ka aya ko hadisi wanda ya nuni akan wanda abin bautan Allah ne ba za ka kinkimo aiki ba a ce maka yaya ka ce a ina manzo Allah ya hana a kai yanzu ba kai bane za ka tambaya kai ne za a tambaya kai da kace kaza addini ne dalilin ka sai ka ce a ai Allah ya ce kaza a wuri kaza malamai sun yi bayani kaza tun daga sahabbai shikenan ya zama addini amma ka ƙirƙiri aikin bautan Allah ka nuna cewa ma dole ne a yi shi a sunan addini amma idan ka ce maka ina dalili sai ka ce yau muzalla ya hana a ina ya hana ai ba haka ake ba al'asulu fil ibadati at-tawaqquf asali a cikin duk abin da ke bautan Allah ne shine ai at-tawaqquf ai tirs a tsaya idan ka ce to wannan addini ne sai ce to ina dalili shi a ga dalili ga aya ga hadisi ga bayani to wannan ya wuce to wannan shi ma addini ne a ce to ina ina dalili sai ka ce a duk da babu dalili ma ai an jima ana yi za a ce a wannan kuma ba ba ruwan Allah da an jima ana yi Allah shirye da mu to shi ne a nan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata mana cewa lalle waɗanda suka rarraba addini suka zama kungiya kungiya ya zama to kowa yana kira zuwa ga nashi waɗannan mutanen ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da su a cikin komi kenan manzon Allah yayi ayaga da su yayi hannun riga da su mu sani cewa almuslimuna yadun wahida musulmai na gaske hannu ne guda daya wa jama'atun wahidatun kuma jama'a ce guda daya wa hizbun wahidun kungiya ce daya wa idza ikhtalafu raja'u ila alkitabi was sunnah daga an samu yamutsi da ce in ce sai aje kowa ajina shi ya ayyuhallazina amanu atiqu allaha wa atiqu ar-rasula wa ulil amri minkum fa'in ta na za'atun fi shayin farudduhu ilallahi wa rasul daga an samu ce in ce to sai a koma mi Allah ya ce mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi Allah ya ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in har da gaske ne kun yi imani da Allah kun yi imani da ranar lahira wannan shine abin da ya kamata ku ba magana ce ce ku ce bane ko ja in ja ko kaza a magana ce ta cewa in nace abu kaza addini dan dini na farudduhu ilallahi wa rasul Allah ce in dai har daga sai kun yi imani da Allah da ranar ƙarshe Allah ce zalika khairun wa ahsan ta'wila wannan shine mafi alheri a gare ku wajen bauta wa Allah subhanahu wataala kar kai aiki ka gaji ka je lahira a ce maka ina dalili ka ce a ai a guri kaza ake me hujjar ka me aya me hadisi babu ka ce Allah an jima ana yi kaga wannan ba hujja bace ba wa ahsanu ta'wila sannan kuma wannan shine mafi kyawun zance ya zama mutum ya maida al'amarin bautar shi zuwa ga Allah سبحانه وتعالى للتاهي ألا ده حدث النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيما كما أشكال للتاهي ما التي قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى عبد الله ابن عباس ألا كان يرأى قريسه كي فدا قمد فدار الله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ألا يكي تشيوى راند تبيض وجوه وسبسكو كي ذا سيحسكي وتسود وجوه wasu huskoki kuma za su yi baƙaƙe ƙirin ya ce abdullahi na abbas ya ce tabbiyardu wujuhu ahlas sunnati wal iktilaf a zai yi haske huskar ma'abuta bin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wal iktilaf al iktilaf huwa al ittihad wa tahaluf at tahaluf min al hilf kawance wanda aka zo aka yi aka yi gungu daya aka yi jama'a guda aka tsaya akan abin da ke gaskiya wani shi al'itilaf waɗannan da suka tsaya a kan na manzan Allah sallallahu Alaihi sallama huskansu a gobe kiyama zai zaman tofari kal yana haske yana shaƙi abdullahi abbas ya ce wa taswaddu wujuhu ahlal bid'i wal ikhtilaf sannan kuma huskokin ma'abuta bid'a da sabani huskansu su kuma zai yi baki irin kenan faɗar Allah subhanahu wa ta'ala yau wata biyar da wujuhun wata suwar da wujuh da abin da yake ne duk mutumin da ya bi sunna zai tashi gobe kiyama a cikin haske da kirkiri in ji sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi da Abbas sannan kuma yake cewa waɗanda kuma suka zamanto ma'abuta bin son zuciya bin bid'a kirkire da sunan addini saba cicciyar al'umma da sanya rudani tsakaninsu su kuma huskansu zai yi baki kirin a lokacin da bawa yake rayuwa a barkasa bauta da za ka ma Allah ka sani wani umarni ne daga Allah subhanahu wataala to dole ne ka ma kanka iyaka ka tsaya daidai wannan umarnin na Allah idan ka huta daga cikin shi to ta tahammali mas'uliya ka san yadda za ka yi yani ka jawa kanka wani abin da ba ubangiji ya sa ka ba ba tsari bane kuma na addini da haka babu wanda alƙawarin zai baka lada ka tsaya tsayin daka ka kasa ka tsare ka haska da kyau ka tabbatar da abin da nake addini ne addini ne ba addini bane ba addini bane ba karka ba kanka wahala Abdullahi ibn Abbas anan sana'un ne yayi sannan kuma wa'idu yake cewa wannan ayar ta zo tana magana akan yabo da kuma narkon alkawali na bala'i ga wasu yace sana'un ala ahli sunnati yabo ne ga ma'abuta bin sunna sannan kuma zargi ne ga waɗanda suka kasance ma'abuta bin son zuciya da haka wajibi ne mutum ya tsaya tsayin daka abinda yake sunna ne ka tsaya kan shi abinda yake ba addini bane ba ka ba kanka lafiya Allah ce fa amman ladhi naswaddat wujuhu kaga waɗanda huskan nan nasu yayi baki yace akafartum ba'da imanikum shin kun kafirta ne bayan kun yi imani daga ina ki amso addini daga Allah da manzo kun amso daga wajen wani da ka fadhuqul azab bima kuntum takfurun ku dandani azaba a dalilin butulci da kafirci da kuma Allah subhanahu wataala wanda kuma bid'a nan kala kala ne akwai zai kai ka mataki na kafirci wanda kuma ga sunan a yaɗi a yau kuma su ne abin da yawa mutane sun kuma suna bauta ma wani Allah da sunan musulunci da sunan soyayya da sunan wa da sunan kaza Allah kare mu malai cewa ahlul ilmi yastadilluna bima bima bima nazala fil kufri al akbari ala al kufri al asghari aw ala al ma'asi wal bid'ah me yasa malam ya kawo wannan ayar anan cewa waɗanda suka kafirta abu ne sanan neman abuta ilimi suna kafa hujja game da duk abin da ya sabko akan kafirci a dora shi akan al-kufrul asghar sannan kuma dora shi akan bid'a sannan kuma dora shi akan abin da yake saban Allah ne ana muka fahimci haka daga magana abdullahi ɗan abbas wa karantar da shi manzan allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda zai karantar da kai bai kai malamin shi ba malamin da ya karantar da shi ko manzan ya mushi addu'ar cewa allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil ya ubangiji ka fahimtar da shi addini ka sanar da shi tafsiri sai ya karanta ayar yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh yace ahlus sunnah dan bid'ah waɗanda huskansu zai haske mabiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda kuma nasu zai yi duhu su ne ma'abuta bin son zuciya da bid'a Allah kare sannan wannan ayar zahiratu dilala ala wujubi ala wujubi dukhuli fil islam kulli tana mana nuni akan wajibce shiga musulunci gaba daya me yasa li anna allaha dhamma ahlal bid'i wal ikhtilaf saboda Allah ya zargi ma'abuta bid'a da rarrabuwa a cikin wannan ayar kenan me yake wajibi ka shiga musulunci gaba daya babu zancen amso addini daga wajen wani ba Allah da manzon shi ba duk abin da zaka bauta wa Allah ya zama to iya da tsarin Qur'ani da hadisi idan mutum daga wannan wurin kuma to wani abu ne wanda yake ba bauta bane na Allah ka shiga abin da yake bin son zuciya Allah kare mu Ibn Kathir al-Hafiz Ibn Kathir ya nakalto magana daga Abdullah ibn Abbas a ƙarƙashin sharhin wannan ayar yace ya'ani yawmal qiyamati hina tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaa yace wannan aya tana nihin ranar tashin kiyama huskar ma'abuta sunna za ta yi haske wa taswaddu wujuhu ahli ahli bid'a su kuma abuta bid'a huskar za ta zama to baka ce irin ubangiji subhanahu wataala ya kare mu to bayan malam ya karanta mana wannan aya kaga daga cikin falalan musulunci duk abin da aka yi tanadi na addinin musulunci yana taƙaita ne akan mutumin da ya tsaya akan addinin na asali addini na asali ba bid'o'i ba kage-kage kun kago kaza kun yi kun kago kaza har ka ji mutum yana cewa ko ba dalili sai mun yi ko kuma a mun rayu ne saboda wani ya ji haushi kuna makamancin wannan kana bata makanka lokaci an ta miskin miskinanci bautan Allah kana neman yardan Allah ne duk abin da za ka yi da sunan addini har kowane lokaci ka yi ƙoƙari ka riƙe zuciyarka wannan aiki zama to kayi shi don Allah ko karantarwar addini ne idan ba a yi shi don Allah ba an buga gehe Allah ke cewa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum wannan kalmar ta liyabluwakum wallahi mutum kar ya mance ta daidai da kiftar ka sani a cikin jarrabawa kake duk abin da za ka yi in addinin ka tsaya za ka yi ta gaske a jarrabawa za ta zo maka za ka yi haƙuri za ka jure ko kuma a za ka kama hayaniya za ka ga bidiyoyi nan kala daban-daban kuma a kai da za ka yi sunna maimakin ya zamanto a cikin al'umma abin da ya kamata a ba ƙarfin gwiwa wanda bai kamata mutane biyu masu hankali su yi gardama a kai ba a ce ga wani ya zo ya ce a shi ƙur'ani hadisi akan fahimtar sahabbai da allah ni na rigima da wannan mutum babu to amma saboda shaidan yana ne yana kira yana ne yana kiran al'umma akan cewa ya za a yi a kautar da su daga abin da yake na daidai a ɗora su saman ruɗu da hayaniya idan ya kawo mun bare shi gobe kiyama sai ya fudu ba Allah kare mu daga sauraron fudu ba shi to wannan shine abin da yake wajibi akan mutum musulmi ka tsaya tsayin daka abin da ke addini ne ka tsaya ka tabbatar da cewa addini ne ka bauta wa Allah akai duk yanda kake ga mutanen nan wallahi ba wanda zai yi maka komi ba wanda zai iya tsina maka komi a wajen Allah aikin nan naka shine abin da zai zama to maka abin samun tsira a wajen Allah ko kuma abin samun tabewa malici an abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn umar ibn amr afwan abdullahi dan amr dan as Allah kare da gare su yake cewa abdullahi dan amr iya da alkuniya ana ce mishi abu muhammad wasu ce mishi abu abdurrahman wasu ce mishi abu nusayr mazaunin makka a farkon al'amari sannan ya tashi daga nan ya ciratu zuwa kasar sham suriya sannan ya rasu a shekara ta 73 da hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama abdullahi dan amur dan asa yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce layatiyanna ala ummati ma ata ala bani isra'ila hazwan na'li bin na'li layatiyanna tabbas zai zo wa ala ummati al'ummata ma ata ala bani isra'il abinda aka samu a cikin banu isra'il manzala ce hazwan na'ali bin na'ali daidai daidai takun takalmi da takun takalmi yani yadda suke bibiyan juna ka daga wannan kawai ka dora sannan ka daga waccan ka dora yadda suke bibiyar juna nan hazwan na'ali bin na'ali dabran takalmi da takalmi daidai takun takalmi da takalmi manzala ce hatta in kana minhum man ata ummuhu alaniyatan lakana ya ce hatta inda an aka samu a cikin banu a cikin banu isra'il man aka ummahu mutumin da ya zo wa mahaifiyar shi me ata ummahu kinayatun an zina kaman kinaya ce aka yi game da abin da ya shafi zina idan aka samu a cikin banu isra'il wani subhanallah ya zo wa mahaifiyar shi yani ya yi zina da mahaifiyar shi manzala ce to a cikin wannan al'umman mahi an samu ya ce lakana da ya kasance fi ummati man yasna'u zalika a cikin al'ummata sai an samu wanda zai wannan aiki ya ce wa inna bani isra'ila ta farraƙat ala sintaini wa saba'ina millatan banu isra'il sun kasu kashi saba'in da biyu addini kashi kashi kashi kashi har saba'in da biyu mazala ce wa taftariku ummati ala salasin wa saba'ina milla ni kuma tawa al'ummar za ta kasu kashi saba'in da uku sai ce kulluhun finna gaba ɗayan kashe-kashen nan suna wuta illa millatan wahida in banda tafarki guda ɗaya tallin tal kashi saba'in da uku kashi saba'in da biyu za su yi wuta kashi ɗaya zai ta yi aljanna to kamar in kana nan zaka ce ya ma'aikin Allah wani kashi ne sahabbai sun doke maka wannan yau sun yi wannan tambayar qalu sai sahabbai suke cewa man hiya ya rasulullah ya ma'aikin Allah wani wani kashi ne guda ɗayan nan sai manzo Allah ke cewa ma ana alaihi wa ashabi abinda nake kan shi da sahabbaina wannan shine tafarki na tsira duk wanda ba shi ba wutar jahannama ce ashe wannan nassi kadai yana nuna wa mutum musulmi dole ne ya tashi karanta addini saboda san wanne ne wannan kasan daya wannan kalmar ta ma ana alaihi wa ashabi ya salam shine duka karatun musulmcin da naka gani abinda nake kai da ni da sahabbaina to menene manzon Allah yake kai da shi da sahabban shi wannan hadisi na Abdullahi dan Amr dan As kahin karin wannan ƙarashin hadisi ya zo a gaba gaba ta farko cewa wannan al'ummar za ta kwaikwayi al-yahuduwar nasara wanda kuma shine abin da ake gani yau a yanan a ƙarara a gaban idanun mutane sai ka ga wani abun da kai ma baka san ba me yake ni amma saboda dai kawai kaga suna yi shikenan kai ma sai ka saba kai gaba gani da wata sallah wajen biki to wannan hazwan na'li bin na'li akwai riwayar take kamanceceniya da shi manzo ke cewa hatta law dakhalu hujra dubbin la dakhaltumu la tattabi'unna sanana man kana qablakum hazwa al-quzzati bil quzza manzo ce za ku bi tafarkin waɗanda suka gabace ku taku bayan taku sau da kafa ko da manzo ce suka shiga cikin ramin damu kuma ka duba rami ne kasa me yake ciki baka sani ba kawai inda kaga sun shiga kai ma ka zo kawai shiga zafi la dakhaltumuhu sai sabai suke ce al yahudu wan nasara ya maki Allah yahudu da nasara sai ya ce wa madal qaum yo wasu mutane ake ni in ba su ba yanzu ka dubi gaskatuwar maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wannan al'umma bal maganar mutane da irin yanda za su rika hatta da tahiyya wani so yake sai ya kwaikwayo waɗannan mutane kuma yana ga kawai a nan ne aka kawo labarin kallo amma duk wani abin da ke da alaƙa da addini sai a ƙyamatar wa mutane da shi sannan kuma a nuna musu cewa ai tahalluf ne komawa baya ne rishin wayewa ne sai zaman to mutum musulmi amma yana ƙyaman karantarwar addini don kar a ce ai wani bai waye ba yana faruwa na ko bai faruwa a jingina kama zuwa ga addini kana ga wani abu ne wanda yake na kaskanci ne idan ba a jingina ka zuwa ga addini ba zuwa ga me za a jingina ka idan ba ka jinginu zuwa ga Allah da manzon shi ba gawa za ka jingina babu to salo ne daban-daban da karantarwa daban-daban da hubar shaitaniya plan daban-daban da aka yi don a kyamatar wa mutum musulmi musulmcin har a cikin zuciyar shi duka jin cewa yana kyamar shi shigen addini kana da ƙauyanci ne shigensu shi ne wayewa yanzu ka duba irin abubuwan da za ka ga matasan da suna yi ka ga mutum ya zo ya wani irin aski kai ka ce a gidansu ba kowa kuma yana ga wannan shi ne kawai wayewa in wando zai sa irin wandonsu zai sa zaka duba da shekarun bayan da ake cewa in mutum ya yi wando wanda yake tsere ko ana kwatanta shi da hulanin daji da sauransu amma yanzu yau da yake hallon waɗancan in sun hara shi kenan sai aka ɗauke shiga mutum in zai sa wando sai ya sa leda tsabagen yadda wanda yake matsayi haka zai samu ya ja ya kai shi saboda wami saboda shi ma a sa shi cikin waɗanda zai suke ba dama eh su ne wayayyu kwancini ne ko eh haka za ga har da wani wanda ake mishi hermetic zai ake mai to kaga waɗanda duka me duka kwaikwayo ne haka karantar mu zalla ta karantar da mu ɗage wando ko ba ka ba in ka ɗage sai a ce kaza a ce kaza a ce kaza a ce kaza yanzu mawaƙi mawaƙi jama'a ko a duniya ka hurci mawaƙi ba kowa bane saboda ba za ka ga wani ɗan babba ba a cikin kahurcin mawaƙi amma dan mawaƙi ya mutu ya yi shi kenan sai zamanto sunna ta wannan mawaƙin a wajen matasa sai ga matasa turwaka yana ga kuma yanzu ba rikici ake yanzu wayewa ne wancan da manzan Allah karantar ƙawanci ne shi kulbi isa ma ya amurkun bihi imanuku idan mutum ya zama to iya da irin wannan kalan imanin to tun da imanin shi haka Allah ya ambata haka lihiya gemu da kashe gani ba irin rigimar da ba yi ba amma yau fa har mai aka hudo za ka sai da ka goga don gemu ya fito saboda shaidanun duniya yanzu suna ga abin wani abu ne wanda yake na wani abu na daban ba su ɗauke shi a matsayin bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala magana mazala ta tabbata mazala ya karantar an ƙi mawaƙi arne kahuri shaidani bijirarre wanda ba kowa ba a cikin al'ummar shi ma ya yi ya zama to abin koyi a wajen mutane Allah kare mu shi ne mazala ke cewa nan hatta in kana minhum man ata ummuhu alaniyatan lakana kuma wani abu ne wanda yake a yau haddis wala haraj nan akai a ce mutum ya zo wa mahaifiyar shi subhanallah saboda wani lakani da aka bashi an ba shi abu kaza so yake sai ya yi kuɗi so yake sai ya samu mulki so yake sai ya samu kaza wannan abin zai rihe ɗamsul basira rihe basira shi gaba ɗaya za ta shahi sai zama to babu abin da yake gani a idan shi in ba wannan dukiyar ba ko kuma wannan mukami da haka yana shirye duk abin da za a aikata ya aikata kaga ya gaskanta man ata ummahu mutum ya zo mahaifiyar shi subhanallah magana ce ba ta da daɗi hatta wajen ambatawa amma abin da ake ciki kenan mace da al'umma ce Allah kare mu saboda yanda alfasha ya zamanto wani abu na na burgewa ake tallata shi mace tana zaman kanta za ta hoto karara a saman duniya ta rika hudin cewa ita mace ce mai zaman kanta duk wani abin da ka sani na rashin sanin ya kamata ba abin da ba yi ba ko mutum ya yi ya yada ka yada yanzu ka mutu in an jima ya hisabi zai kasance maka ko ko mutum ya rika yada abin da yake hutsara ce da rashin kumya saboda kawai ya samu mabiya a ce safahar da yake sama fashikin da yake ta kai kaza saboda rika samun abin da ake samu bai damu ba burin shi kawai wannan abin da ke kallo na duniya ke kallo in mi zai yi zai yi saboda dai ya samu wancan abu ya ce uridu an uzukar walau bin la'ana shi inda ya samu wannan abin to ko da tsine mai za a riƙa yi a ci gaba da tsine mashi lakiyayi wallahi ɗan adam ya riƙa tuna cewa shi wane ne daga ina ya hoto asalin ka mine ne kuma ina za ka tafi kar ka yi a yaga da Allah bakka iyawa bakka iya huta daga abin da ya shafi hukunci na ubangiji subhanahu wataala bakka iya hutu na hutu da Allah kai ne dai kana nan da ba haka kake ba yanzu ka zamanto haka kuma gaba kake yi kuma za a waye gari babu kai da abin da ka barin da abin da ka samu da duk irin shuhurar da kai duka ya zamanto labari ya zama khabaru kana kuma hisabin wannan abin yana da yana jiran ka bal hasali ka ma fara tsururtan abin da ka samu ka aikata to haka zaka samu mutum bayyaji bayya gani ko waɗannan abubuwan na abin da ya shahi ƙungiyoyi irin na liwaɗi da ake da maɗugo da sauransu ake ruɗan matasa da shi duka iya daga cikin kaidin abin da waɗannan albanu isra'il yahuda suke ƙullawa duniya saboda su lalata mutane duk mutumin da ya zamanto wannan ɗabi'ar ita ce ɗabi'ar shi to bayyana lokacin kanshi barantana yi wani tunani irin na masu hankali har yi wani abin hankali don ya ci gaba koyar makamacin wannan gashi nan kuma abinda ake kullewa gindi ake bashi goyon baya a duniya har ana hutowa karara ana haɗi duniya tana ji ana ga wai yancin ɗan adam ne ina yancin ka yake lokacin da kake ɗugun maniyi lokacin da kake gudan jini ina tsoka ina ina yancin ka yake da ka zama tsoka ina yancin ka wanka duniya ina yancin ka wane ne kai sai an ɗauke ka sai an ajiye ka baka san mi ake ba mi ake ciki ba ubangiji ne ya talallabe ka har ka kama matakin da ka kawo ya mallaka maka hankali da ya ga dama mahaukaci ne kai saman jibji kana can kana tsinci tsinci kai ne yanzu ka zo karɓa mutane magana yanci yanci mai gare ka yancin bawa ɗaya ne ya bi ubangijin shi in ko baka bi ba to jiki magayi kuma za ka gani Allah kare mu to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta in kana minhum man ata ummuhu alaniyatan lakana min ummati man yasna'u zalika yace wa inna bani isra'ila sannan banu isra'il sun karkasu sun daddasu kashi daban-daban sai da suka karkasu kashi 72 mazala ce mu kuma zamu kasu kashi 73 72 wuta ɗaya aljanna wacce ce ɗayan nan ita ce abinda manzon Allah yake kai da shi da sahabban shi da aka ka tsaya da gaske ka zamanto ahlus sunna mai ruko da karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kakka yarda da duk wani wanda zai kama ka wani abin da yake ratsan haka ne zai batar da kai sannan ko gobe kiyama ku tsinci juna a gaban Allah kuna tsine ma juna da kai da shi a gaban Allah subhanahu wataala me amfanin haka kuma duka an karantar da kai an waɗi maka karkai amma dan adam saboda taurin kai abin da zai aikata kenan qutila al-insanu ma akfarahu mazalla ya kara da cewa afwan bayan Allah Abdullahi dan Amr dan As yayi wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abinda manzon Allah yace sai yace wal yata'ammal al mu'min yace mumuni ya lura allazi yarju liqa Allah duk mumunin da yake son haduwa da Allah ya lura da kalamas sadiqi saduq maganar mai gaskiya magana abin gaskantawa ta mutumin da ake gaskantawa yace fi hadal maqam a wannan matsaya ya ce hususan balantana ma ƙaunuhu faɗar annabi muhammad sallallahu alaihi sallama ma ana alaihi wa ashabi abinda nike kan shi da ni da sahabbaina sai ce ya laha min mau'izatin lawafaqat min alqulubi haya yace ya kai can wa'azi mai ratsawa inda ya dace da zukata rayayyu kaga wannan iya abin da za a faɗi wa ɗan adam ya zama to kimtsatsen mutum da tsatsen mutum ya bi Allah ya kiyaye dokokin Allah sannan wajen bautan Allah kar ya yi wasa abin da mazalla ya zo da shi kai abin da bai zo da shi ba kowa ya yi shi bai da shige shi ba ka da wani wanda za ka sa gaban idanunka nusba ainaika na cewa ka bi shi ɗari bisa ɗari sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga duk mutumin da zai aikata wani abin da ke wajen karantar manzalla bid'a to wannan mutumin ya kuka da kanshi Allah kare mu anan malike cewa ya qulu shaykh salih al-fawzan yace hadhihi al-mau'iza min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wannan gargadin daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lawafaqat min al-qulubi hayat inda ta hadu da zukata rayayyu ya ce lakana lil qulubi ma'aha sha'anun duk zuciya da ta ji wannan magana na manzo Allah ya kamata a ce ta karaya ta samu wani rayuwa sabo tunaninka ya sake game da abin da ya shafi al'amarin addini ka tsaya tsayin daka akan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai yace wal hirsu sannan kuma da ka samu kwadayi ala ma'rifati al haqqi wal amal bihi ya za ka san gaskiya sannan kuma ya za a kai aiki da gaskiya wannan gaskiyar tana buƙatar lokaci tana buƙatar ƙoƙari da za ka bada tana buƙatar cewa ka tsaya tsayin daka don ka fahimci me abin da ke gaskiya don ka bauta wa Allah da shi wanda ya komi daraja a cikin rayuwarka babu wani abin da ke kamancece ne da shi sannan yake ƙara da cewa ya ce wa Allah ya kuna insanu in ma'a ma'an nas kar da ka zamanto tare da mutane in ma'a me in ma'a shine al-mutaraddid mutumin da yake da taradduji da kai kawo ai allazi la yasbutu ala ra'ayin baka tabbatuwa akan wani abu daya yau zai ka zama ka gaishe tare da wannan gobe ka gaishe tare da wannan gobe ya fura kuma wacce aqidar jibi ya fura kuma wacce aqidar baka da wani tantancewa akan al'amura a wajibi ne ka zama to mutumin da zai tsaya akan gaskiya kar ka zama to imma me imma kana bibiyan a in ka ji wani ka to ina ga wannan shine dake babu kuma dalili kawai hiran baki duk abin da za ka yi na addini ka mallake wa dalili ka rike kamkam kakka yarda ka sake shi duk wanda zai yi bayani ya maka bayani akan qur'ani da hadisi kawai abin da ya dace da shi ka doka abin da bai dace da shi ba ka bar mashi kayan shi sannan wala yuqallidu bi ghairi hadi yake cewa karka karka zama mutum muqallidi ka ce ai mu haka haka ake yi ko haka aka saba da duk wani abin da yake ba shirya ba bal alaihi an yi arifar haƙa awwalan wajibinka ne ka san abin da ke gaskiya a tashin hari sannan sun ma ya amala bihi ka yi aiki da shi wa ya tsoro ilai ka kira zuwa gare shi ya ce wa haza huwal wajibu ala kulli musulmin wannan shine abin da yake wajibi akan dukkan mutum musulmi ka san gaskiya ka yi aiki da ita sannan ka kira mutane zuwa ga wannan gaskiyar kada zaman to ka karanta ka yi gum ko kuma ka karanta ka yi aiki kuma ka kyale jama'a a wajibi ne ka karanta ka yi aiki sannan kuma ka kira mutane gwargwadon abin da Allah sanar da kai kar ka zamanto ka rihe saboda ko da iyalin gidan kana karantar da su ka ji hadisi wanda ya kamata a matakin su su sani zaunar da su karantar da su ai ga wata karantarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu kaza ga yanda ya kamata a mu'amalance shi wannan shi ne abin da yake wajibi akan mutum musulmi malai ce amma an taqula amma mutum ya ce da'un nas wani zo ce a kai yale mutane hurriyatun ra'ayi suna da ‘yanci na ra'ayi a ra'ayuwar ra'ayi al'akar wannan ra'ayi ne shi ma wancan ra'ayi ne wani ma ra'ayi ne gare shi la tahjuru ala nas kar ku kuntata wa mutane ku hana su motsi ku kulle su da aya da hadisi akwai masu wannan haka idan ana maganar abin da ya shafi addini da kace a ai faga abin da manzon layi babu ko mashiga sai a ce ai kun takura wa mutane kun hana mutane sakat wannan abin da kuke yi wa ya gabace ku akai sai ka ce manzon layi gabace ni akai kuma shine addinin dama saboda Allah shi ya nuna ya ce wa in tuɗi'uhu tahtadu in kuka mushi da'a kun shirya sannan kuma la tudayyiqu 'ala an-nas su ce karku kuntatawa mutane mali ce kaga irin waɗannan maganganun na a bar mutane da ra'ayinsu a bar mutane ana cikin lokacin kaza da kaza hadha kalamun batil wannan magana ce ta banza yace hadha kalamu ahli dalal magana ce ta ma'abuta bata wal iyad billahi Allah kare mu da haka yace hadha mukhalifun li rasuli sallallahu alaihi wasallama duk wanda zai rika irin wannan da'awa yana saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne abin da yake wajibi kiran mutane zuwa ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan shine wajibi kar a tabbatar da mutane akan abin da yake bata ne a tsaya tsayin daka a fadan fahimtar da su abin da yake karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ra'ayi ba Ali ibn Abi Talib Allah karin ra'a gare shi yake cewa law kana ad-dinu bir ra'ayi ya ce lakana asfalar hufi aula bil mashi min alahu inda addini ra'ayi ne za a ce kowa ya nashi ya ce aka zo shawa saman hufi ya ce da ƙasa ya kamata a shawa ai saboda shi tattaka abubuwa ya ce amma ba ƙasa ake shawa ba sama ake shawa ƙasan ko ba a shawa shi saboda mi saboda a fahimtar da kai ba ra'ayi ba ne ba bauta ce ba maganar kai imalin hankalinka ba ne ba a inda an yi kaza da kaza zai zama to ba haka ake bukata ba wannan shine abin da ke wajibi akan mutum musulmi ya sani cewa addinin Allah ba ra'ayi bane ba laysa bir ra'ayi innama huwa bil ittiba bi aki ga abin da Allah ya ce ga abin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya ambata wannan hadisi na Abdullahi dan Amr dan As malike cewa hadisi ne wanda aka rawaito shi ta hanyoyi daban-daban yake cewa kusan sahabi sha uku suka rawaito waɗannan hadisai ta bangarori daban-daban wanda mazalla yake cewa ma ana alaihi wa ashabi abinda nake kai da ni da sahabbaina duk abinda ba shi ba wuta in juwa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yan sai wani zo ce maka ai da awar da kake kana kai mutane wuta a kai ba kai kowa wuta ba idan irin wannan tunanin ne kenan maganar manzalla ma ta za a yi mi ta za a yi manzalla ya zuwa kai mutane wuta haka ne da'awar addini dole ne abinda mutum ya yi ba daidai ba ga sakamakon ka in ji annabin da Allah ya aiko wannan dole a karanta mazalla sallallahu ya ambata cewa duk wanda ya bi wata hanya ba wannan hanyar da yake sama ba mazalla ya ce alƙawalin shi na gidan wuta da haka wajibi ne mutum ya kasa ya tsare ka tabbatar da abin da za ka yi bautan Allah ne ba son zuciyarka ba malai ce wa rawahu aidan a cikin littafi wa rawahu aidan min hadisi abi hurairata wa sahahahu lakin laysa fihi dhikrun nar ba ambaci ba a wannan wurin cewa dukkan su suna wuta a cikin riwaya ta Abu Huraira mali ce wa huwa fi hadisi Muawiya inda Ahmad wa Abi Dawud wa fihi sannan kuma akwai ƙarin lafazi wanda yake cikon wancan hadisin na Abdullahi dan Amr dan As yace wa innahu sayakhruju min ummati aqwam mazalla yake cewa ku sani cewa zai za su hutu a cikin al'ummata wasu mutane tajara bihim tilkal ahwa wannan son zuciyar ya shiga cikin jijiyansu shi ne ma'anan tajara ai dakhala fi uruqihim idan ka ci abu ya shiga cikin jijin mutum ya shiga cikin mikina cikin jinin shi mazala ke cewa za a samu wasu mutane za su hutu a cikin wannan al'ummar tawa tajara bihim tilkal ahwa wannan soyo-soyon zukatan ya shiga cikin jininsu kenan wannan kaso 72 nan ya ce kama ya tajara alkalabu bi sahibihi kamar yadda yake shiga cikin jijiyar mutum alkalab idan ka ce alkalab shine wani cutan mahaukacin kari yawa cuta na mahaukacin kari ko wanda an yace jin wuta ko allurar da za mu shi an baka ba ko za su biyo baya yace ya tajara alkalab bi sahibihi kamar yadda zaka ga cutar mutumin da mahaukacin kare ya cije shi yake gaba bucin shi la yabqa minhu irqun babu wata jijiya da za ta yi saura wala mafsirun ko kuma wata gaba ko wata madatsa a jikin mutum illa da khalahu face wannan cutar sai ta shiga to mazalla ce za a samu wasu mutane a cikin al'umma zai zamanto musu huta daga cikin karantarwa na kaman cizo ne na kare mahaukaci ga mutum idan mahaukacin kare ya cije mutum duk wata jijiya da duk wata gaba wannan virus ɗin sai ya shiga to su ma wannan haka za ka same su yanzu ka duba ga yadda ake abubuwa kala-kala ganga a masallaci rawa a masallaci bautan wani Allah a masallaci a kira Allah a kirawa ne ko a kyale Allah ma a kirawa ne kuma da sunan duka addini masallaci za a daddatsu kaso saba'in kashi saba'in ba kaɗan ba ne ba sannan ƙarƙashin kowane kaso a cikin saba'in da sai ka samu hallau wani ɓangare hallau sun huda saboda duk inda ka samu bid'a hallau ta yi rassa in ka samu bid'a kaza ita ma da rassanta wannan ma da rassanta haka za ka samu Allah kare amma ƙalubalen iya da girma mali ce wa taqaddama qawluhu wa mubtaghin fil islam sunnatal jahiliya sannan kuma daga cikin abin da manzon ya tattauna akai a cikin wannan hadisi da mutumin da zai rika kirkira a cikin musulunci rika kawowa sunnatul jahiliya sunna hanya ta mutanen jahiliya abu ne gashi ne jahiliya ce amma ga ana shi sunan musulunci suna nan matsala 100 da wani abu Muhammad ibn Abdul Wahhab ya tattara su a cikin masailul jahiliya allati khalafa fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma alaihi ahlul jahiliya abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza an karanta su Allah to wannan muzalla sallallahu yana karantar da mutum mutum musulmi hannunka mai sanda ka tsaya tsayin daka akan abin da yake addinin ne duk abin da yake sabanin shi ne to ya zamanto wani abu ne a gehe kuma kakka yarda wani ya maka wasa da addininka saboda addini shine ra'sul mal idan ka fasa ka tahi to ta kare maka Allah kiyaye Allah kare mu mallai ce babu ma jaa annal bid'ata ashadd min al kaba'ir babi wanda zai zo zai yi magana akan abin da ya shahi cewa bid'a ita ta hi tsanani sama da manyan zunubai mutum ya kirkiri bid'a wani abu da sunan addini alhali ba addinin bane ba hatsari ne da sunan addini wal bid'atu sharrun ita bid'a sharri ce walau hasuna qasdu fa'ilha ko da mutumin da yake aikata ta ya da niyya mai kyau to niyyarka mai kyau baya sa abin da ba addini bai zama addini addinin nan karatu yake bukata al'amuranmu na rayuwa da muke yi na yau da gobe kowanne mun yarda cewa ilimi ya shiga ciki karatu ya shiga ciki amma sai mutum ya zo ya sabi addini ba abin da ya sani duniya kawai yake bauta ma ba a ruwan shekaranta addini ya ɗauki minti goma a cikin rayuwar shekaranta addini shi wanda ba tsare shi ba ne ba kuma so yake ya mutu ya shiga aljanna kuma so yake ya shirya so yake karantarwa manzala sallallahu alaihi wasallam ta wace hanya ka duba rubuce-rubuce da aka yi a duniya babu wani abin da yake da rubutu na a karanta saboda addinin musulunci babu nan kawai nan nan masallacin karkada ka je ka shiga akwai maktaba kakkan daga littafi ko daya kawai shiga kawai ka duba ka daga idan ka kawai ka kalla ka kalla wannan duka an yi su ne saboda karantarwa ce ta addini karantarwa ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ba fa duka abin da aka rubuta ba la wani bangare ne dan kadan amma ka je ka ga al'amarin malam ba na wasa bane ba to duka wannan kai bakka cikin ko dai a cikin su kuma wanda zai kokarin dan karanta abin da ya karanto zo ka saurara sha bakka da lokaci baka rubuta ba baka karanta ba ko bakka da lokacin da zaka saurara ko bautan Allah gaci kama kanka adalci wallahi ba kama kanka adalci ba to kaga irin wannan maganar wanda ya karanta addini in yayi ta wanda bai karanta addini ba sai ga ah ya zai a ce bid'ar da ake neman yardan Allah da ita a ce ta hi tsanani sama da aikin sabo to duk wani aikin sabo da mutum zai aikata bid'a ta hi shi girma kuma ga dalili malam zai bada ba magana bace haka nan kawai ta son zuciya malam ce wa liqaulihi azza wa jalla saboda fadar ubangiji subhanahu wataala cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah sam bai gafartawa duk bawan da ya mutu yana shirka da shi to Allah bai gafarta mishi amma wa yaghfiru ma duna zalika sabanin abin da ba shirka ba Allah yana gafarta shi liman sha ga wanda Allah shi in Allah ya ga dama sai gafartawa wani abinda ba shirka ba amma shirka ba babu ranan gafartawa in dai mutum ya mutu yana yin ta wannan dalilin na farko da malam ya kawo bayan shi wa qauluhu ta'ala haka Allah yake cewa man azlamu yuwayahi zalimci sama da mimman iftara ala Allah kadhiba sama da mutumin da ya yanki ƙarya ɗorawa Allah li yudilla an-nasa bighairi ilmin dan ya batar da mutane ba tare da ilimi ba ashe ne bid'a kace Allah ya ce alhali Allah bai ce ba yau ku abu ne mai sauki a wajen mutumin da yake jahili yuwaqqi zai sa hannu da sunan Allah sai ce abu kaza addini ne ina aya take ina hadisi babu ko kashe shi zaka ba zai kawo ba amma kuma ya furta cewa ai addini ne ko kuma Allah ma ai ya yarda da kaza ai na yarda da shi babu dalili saboda kawai yana ga katanga addini wani abu ne wanda yake mai saukin tsallakawa Allah ce babu mutumin da ya kai zalunci sama da mutumin da zai kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah babu me ya kirkirin ƙarya shi ne kai bid'a ka ce abu kaza addini ne alhali ba addini bane ba babu hujja babu dalili ko kaɗan akai ga tantagaryen addinin da Allah ya kuma zala sallallahu alaihi da shi duka baka dora mutane akan wannan ka dora kanka akan abin da ya shahi bid'a son zuciya haka za mu yi haka muka ga ana yi ba za ka je gaban Allah ka tsaya baka ci haka ga ana yi kuma ya ishe ka abin tsoro maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi da yake cewa idan aka binne bawa wanda bai yi abin da ya kamata ba a duniya wajen bautawa Allah idan ka ce mishi marrabbuka zai rika ce ha ha ha la'adiri aka ce mushi mannabiyuka waye annabi kami zai ce sami'tu ya ji mutane suna cewa akwai wani manzo da Allah ya ku saboda kai baka taba karanta ba baka taba karanta ba baka karanta baka tambaya baka komai haka kake duk kawai inda ga mutane sun yi kawai kai macan kai baka karanta ba sannan gaba na biyu mutumin da za a mushi tambaya a kabari ya bada amsa me za a tambaye shi za a tambaye shi mallazi taqulu fi hadha ar-rajuli alladhi bu'itha fikum me za ka ce akan mutumin da aka aiko a cikin ku manzon Allah sai ce huwa rasulullah sai ce ai manzon Allah ne sai ce to ya aka ka gane manzon Allah ne sai ce qara'atu al-qur'ana wa amantu bihi wa saddaqtu na karanta qur'ani nayi imani da shi na gaskanta kai na karanta ba karanta ba ku kawai neman tuwo ne hujja kake nan duk gwagwarmai ka kawai ku abinci ake nema abinci ake nema Allah subhanahu wataala shirye da mu karantar da yaku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wajibi mutum mai imani ne ma kanshi wa'azi amma kanka nasiha da gargadi ka jawo kanka da kanka kunne tun kafin lokaci ya kure maka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله